أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu yawa yau muna daren litinin 11 ga watan rabiul thani hijira mazala sallallahu alaihi wasallama na da 1444 wanda ya daidai da shidda ga watan 11 miladiya na da 2022 sati da ya gabata muna cikin karatun wannan littafi mustalahul hadith na al'allama sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala sati da ya gabata mun karanci ajjar za mu tashi yau insha Allah kan at-ta'dil قال المؤلف رحمه الله تعالى تعريفه أقسامه مراتبه شروط قبوله ما لا يعنيهم منين تعديل bayani game da kashe-kashen shi bayani game da martabobin shi sannan bayani game da sharuffan karɓar shi ya fara da tarifin at-ta'dil qala at-ta'dilu أن يذكر الراوي بما يوجب قبول روايته يوجب قبول روايته shine ambaci wani rawi da abin da yake tilastar da karɓar ruwayar shi min isbati sifatin sifati qabulin aw nafi sifati rad shine na tabbatar da wata sifa ko kama ta karɓar hadisi ko kuma kore kamata yin watsi da shi wannan shi ne ta'adi a kamantar da rawi ko a ambaci rawi da wata kama wadda za ta sanya duk wanda ya ji wannan kama tashi to zai karɓi hadisin shi ko kuma a tabbatar da wata kama kore wata kama wadda idan an ji ta to za a yi watsi da hadisin shi idan an kore wannan korewa wannan sai zama to ta'adili ne مثل أن يقال هو ثقة أو ثبت أو لا بأس به أو لا يرد حديثه مثالي أشي ثقة متن ثقة adalin mutum amintacce sannan kuma mahardaci wanda idan ya hardace abu bai ya kuciya wannan sai a ce mai fika au sabtum ko kuma tabbatacce ko kuma kusan ya daga martaba akan fika ya yi ɗaukaka daraja shi ta yi ɗaukaka a kan cewa mutum sika idan aka ce sabtuto bilbishin sika ne aula ba a sabihi ko kuma ba ya da laihi aula yuraddu hadithu ko kuma ba a mai da hadisin shi kidan wannan kamanni suna sanya mutum da ya shi an kamantar da wani rawi da irin wannan kamato zai karba hadisin shi وينقسم التعديل إلى قسمين مطلق ومقيد كو مطلق ومقيد إن ميكا يعطفي على قسمين إن كما من يعطفي على ينقسم التعديل سمت مطلق ومقيد إنن تعديل ياك سكشي بيو أكوي مطلق wanda ya zamanto sakakke ya gama komi da komi ba ba da wani dabebe wa muqayyad akwai kuma ta'adilin da ya zamanto a dabaibaye ki da wani abu daban kamar yadda muka gani a cikin jar falmutlaku an yuzkara rawiyu bi ta'dili biduni taqyid shine a ambaci rawi da adaltar da shi ba tare da an dabebe wannan adaltaswa ba misali ba tare da wani sharafi ba fa yakunu tawthiqan lahu bi kulli hal sai zamanto an wasaqar da shi an amintar da shi a karɓar hadisin shi a cikin kowane hali wal muqayyadu wanda kuma aka dabebe da shi aka takaitar da shi akan wata kama ko wani hali an yuzkara rawi bi ta'dili bin nisbati li shay'in mu'ayyan min shaykhin aw da'ifatin aw nahwi dhalik shine a ambaci rawi da adaltar da shi ta ɓangaren wani abu takameme misali malamin shi a ce ai fika ne arwaye wane da wane inan nan za a fahimci koma bayan haka ne ba suka ba ne arwaye wanda ba ambata ba au ta'ifatin ko kuma ruwaye shi ta ɓangaren wa'yan gari kaza ko 'yan ƙasan kaza adali ne au nahu zalika ko makaman abin da ya kama da haka fa yakunu tawfiqan lahu bin nisbati ila zalika shay'il mu'ayyani duna ghairi idan sai zamanto an wasaka shi an tabbatar da shi game da karɓa hadisi ta ɓangaren wannan abin da aka ambace shi ta kameman shi banda wanda ya zamanto ba ambata ba mithlu an yuqal kwatamcin a ce huwa thiqatun fi hadith az-zuhri a ce ai thiqa ne a cikin hadisin imam az-zuhri rahimahullah aw fil hadithi an al-hijaziyyin ko kuma a ce hadisin shi thiqa ne a bangaren ruwaya da ruwaya da yo daga hijaziyyin mutanen hijaz fala yakunu thiqatun fala yakunu thiqatan fi hadithihi min ghairi min man wasaqa fihi kina hadisin shi ba zai zamanto ba a kamantar da hadisin shi ba a cikin sika a cikin hadisin shi ga wa'anda ba a wasaqa shi ba a cikin su ba ce ba sika ne a cikin wane ko ɗan ɓangaren wane ko ɗan gari wane ko malami wane lakin idza kana al-maqsudu daf'u da'wa da'fihi idan kuma wannan manufa ita ce kore kirarin cewa iya da rauni fihim a cikinsu fala yamna'u hina idhin an yakuna thiqatan fi ghairihim aidan wannan bayya hanawa ya kasance tsika ne a cikin wa'anda ma ba a ambata ba wali ta'dilu maratib ta'dili iya da matakai matakai ko martabobi kamar yadda jarhi yake da matakai da matsayi أعلاها ما في دوككتا ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل كتمتن أبن دي نوني كي متقى أتكنش أنا نهن تكن تعديل مثل كتمتن أوثق الناس أتي وانا أياه كو كو سمتا نفكا ياهي ياهي كو واكسن تي واثقا أو إليه المنتهى في التثبت ko kuma a ce shi ne ƙarshe a bisa tabbatar da abu kaga wannan akwai nau'i na na mubalaga a kan shi yasa ya kawo da shegal mubalaga authaq nam sannan kuma ma ya ta'akkadu bi sifatin abinda zai biyo baya shine abinda yake karhawa da sifa sifa ce aka ambata kuma sai a ƙarfafa hannun wannan sifa da wata sifa ko da sifa ita da kanta au sifatai ne ko kuma sifa guda biyu daban mithlu thiqatun thiqa ai thiqa ne thiqa ne nan ko da wani iya shakku in kace thiqa ne thiqa ne thiqa ne shikenan tawkidi ne au sab au thiqatun sabt banda thiqa ma hallau sabt ne kaga nan ma hallau tawkidi ne wannan taukidi ne da lafazi guda na farko sikatun sika sannan kuma taukidi da lafazi daban sifa daban biyu thiqatun sabtun aw nahu zalika ko makamanta da haka wa adnaha martaba ta kuma bayan martaba ta ta'dili ma ash'ara bil qurbi min ashal jar shine abin da yi nuni ga gabda mafi saukin jar da muka da muka gani wanda ya zama to ba za a ce an raunana shi ba sosai yanda ba za a karba hadisin shi ba mithil salih a ce ai wannan nagartaccen bawa ne a cikin nagarta wa a kasa samun mene har da kwakwara har da zaman to bangaren ibada bangaren mu'amala da mutane bangaren biyayya ga Allah madaukaki salihin bawa ne amma kuma mai yiwa a same shi baya da tsananin karhin har da a ce salih au muqaribun ko kuma iya kusa dai shi ba rauni ba gare shi sosai ba a jarhar ba a jarraha shi ba aka raunar da shi shi kuma ba a adaltar da shi ba yadda za a san kawai mutum adali ne tsaka-tsake ne auyurwa hadithu ko kuma ana rawaito hadisin shi au nahu zalika ko makamanta da haka abin da ya kama da haka wa baina hadha maratibul ma'luma kuma tsakanin wannan martabobi akwai maratib martabobi wanda zamanto sanannu malam ya takaita ambaton wannan saboda dama muhtasar ne mulakhas ne واشترطوا لقبول التعديل شروط أربعة أنا شرعا تاوى قمد كربت آدل تد ونراوي شرطة قداو قدو sai an same su ake karɓar wannan ta'dili kamar yadda muka gani a cikin jarsu shi ma sai an same wannan martabobi guda hudu ake karɓar ta'dili ake wannan sharuɗa an yakuna man addala min adalin afwan an yakuna min adalin wannan ta'adili ya kasance ya zo ne daga adali shi da karan kanshi wanda zai ce wani adali ne wanda zai adaltar da shi to shi ma ya kasance adali ne fala yuqbal min fasikin in fasiki ya ce wani mutumin kirki ne ba a karba saboda mini fasikancin shi shi ma ba mai ba tsayayye ba ne babarantana ya ce wani tsayayye ne an yakuna min mutayaqqizin hallo wannan ta'dili ya kasance an same shi daga mutumin da ba gafalalle ba a tsaye yake bayya bayya gafala a halke yake ko da lokaci fala yuqbalu min mughaffalin yaghtarra bi zahir al-hal ba a karɓar ta'dili ga wanda ya zama turab kananne wanda yake ruduwa da zahirin halin mutum ba tare da yayi bincike ba na uku an ya kuna min arifi bi asbabi ya kasance an samu ta'adili daga wanda ya san sababi na wannan ta'adili ya san sababin ta'adili fala yuqbal mimman la ya'rif sifatul qabul war rad kinan ba a karbar ta'adili ga wanda bai san ba kamanni na karba hadisi wanda za su a karba hadisi mutum ko kuma a yi wasi da shi Allah ya kuna waƙi'an ala man ishtahara bima yujib rad ruwayati kan wannan ta'adili ya kasance ya abku abusa wanda ya shahara da abin da ya wajabtar da ayi watsi da ruwayar shi kenan misali an samu wani babban malami wani malami ya ce wani fika ne kuma an san mutumin nan ga abin da ya wajabtar da ayi watsi da hadisin shi ke wannan ma Allah ba a lura da wannan ba a karba min man min kadhibin misali ƙarya au fiskin zahir ko ƙarya ko fasikanci na ƙarara au gairihima ko kuma kama abu ko kuma bayansu kenan da an san mutum ya shahara da ƙarya wani ya ce adali ne ba a yarda ba a karɓa wannan adalar wannan da ya yi haka kuma fasiki ne zahiri an san shi muzinaci ne mashayin giya makareci ne mici amana ne miciri ba ne baya sallah a cikin jama'a ko da lokaci sai sallah lokacinta ya tashi ya duka wani nau'i ne na fasikanci ko sika ne ya faɗi haka nan tunda abin an san la'alla wannan abu ya koyi a kan shi kuma ya bayyana ga sauran malamai sai zamanto an san in ya shahara da wannan ko da sika ne ce la'alla abin ya yi ruha-ruha gare shi la'alla sunan wani ne ba shi ba ko kuma ya zamanto a akwai dalilin da yasa ya ya sanya shaka ne to wannan in ba a samu ba wannan sharuɗa guda hudu to ba a addalar da mutum قال تعارض الجرح والتعديل lokacin da raunanar da rawi da wata kama wadda za a sa a yi watsi da ruwaye shi ko kuma adaltar da shi kamantar da shi da wata kama wadda za a sa za ta sa a karɓi hadisin shi idan sun yi cin karo wannan ya ce wani fika ne wannan ya ce wani kazzabi ne ko da'if yaya za a yi قال تعارض الجرح جرح والتعديل تعرفه اولا احواله قال تعارض الجرح والتعديل ان يذكر الراوي بما يوجب رد روايته وبما يوجب قبولها انا انسى مشكر ambaci rawi da kamanni guda biyu wanda suke cin karo a ambace shi da abin da zai sanya a karɓi ruwayen shi kuma a kamantar da shi hallau da wata kama wadda za ta sa a yi watsi da ruwa shi shi sa aka ce ta'arud akwai cin karo tsakani misal an ya kula ba'dul ulama fi misali wasu shashen malamai wani daga cikin malamai ya ce a cikin rawi innahu thiqatun wani ya ce ai thika ne wa yaqulu ba'd innahu da'ifun wasu ce ai mai rauni ne kuma nan kana samun shi da yawa haddan kabi wannan wannan ki jarwa ta'dili nasruwa in ka bi rayuwar wasu ma wannan ruwat zaka ga so tari za a kama wani malami ya kamantar da shi da sika ne wani ya ce da'ifi ne yaya za a yi qala walil walil muta'arid ahwalun arba'a mutumin da aka samu wannan cin karo a halin shi iya da haloli guda hudu alhalul ula ko ka ce halul ula ko ka ce alhalatul ula kowane iya ɗauka bitta wa bigariya an ya kuna mubahamaini wannan jar da ta'adil ya zamanto a kan mubahamaini ba a yi bayaninsu ba ai gairu mubayyin fihi ma sababu jar au ta'adil can mun ga ai idan aka yi jarhin mubaham ba a karba ko sai an yi tafsirin shi to nan jarhuwar ta'dil dukansu sun zo ba a yi bayanin sababin wanda ya ce wani sika ne bai yi bayanin sababin cewa sika ne dan kaza wancan ma da ya ce wani da'ifi ne kawai ya tsaya bai yi bayanin ba dan me ya ce da'ifi ne to wannan a hali sai a samu mene a samu cin karo domin da kowa ya yi bayani to da an san da an san wanne ne yake kan da ba a samu wannan cin karo ba fa in qulna bi adami qabul al jarh al mubham ukhidha bi ta'dil idan muka ce ba za a karɓi ba jarhil mubham ba raunin nasuwa wanda ba a yi bayani ba ukhidha bi ta'dil to sai a yi riko da ta'dil kenan li'annahu la mu'arada lahu fil waqi' domin babu wani abin da yake cin karo da shi a waqi'i wa in qulna bi qabulihi idan kuma mun ce ya halitta a karbi jarh wanda ya zama to mubham wa huwa rajih malam yace kuma shine wanda yake magana wanda ta hirin shayi hasala ta'arud to a wannan lokaci sai a samu cin karo fa yu'khadh bil arjah minhuma sai a yi riko da wanda ya hirin jaye daga cikinsu in ma fi adalati ƙa'ilihi ko dai a lura da adala wanda ya faɗi wanda ya faɗi wannan magana aw fi ma'rifatihi bi hal shakhs ko kuma a yi riko da sanin shi da halin mutumin takamaimai ya san kowa ne ne ya san halin shi aw bi asbabil jarhi wa ta'dil ko kuma da sababba na jarhi ko ta'dili aw fi kathratil adad ko kuma a lura da wa'anda suka ce na thika ne adadin suna da yawa kuma su ma thika ne ko kuma wa'ancan suka yi yawa wanda suka ce da'ifi ne nan ma duka sababi ne wanda za a yi kokarin a rinjayar da wata magana akan wata magana الحالة الثانية أو الحالة الثانية حالي نهدو نبي عفوا أن يكون مفسر مفسرين ya zamanto wannan jar da ta'adil an musu fassara kowanne an yi bayanin shi ai mubayyinan fihi ma sababin jar wa ta'adil an yi bayanin sababin da na jar da ta'adil fa yu'khadhu bil jarhi a wannan lokaci sai a yi riko da jarhi kenan raunin naswa li'anna ma'a qa'ilihi ziyadatu ilmi domin wanda ya faɗi jarhikin nan iya da daɗin ilimi akan wanda ya ce adali ne mun gane ko ya yi dogon bayani akan wanda ya ce adali ne domin adalci asalin shi haka nan ne mumini a asalin shi adali ne sai in wani abu ya bayyana wanda zai hutar da shi daga adalci shi kuma in za a ɗau abu asali ake ɗauka sai in an samu saɓanin haka ne to yanzu wannan ya wancan ya ce adali ne wannan ya ce a'a ya ce adali ne ga sababi ga sababi wancan ya ce a'a ba adali bane ba ga sababi ga sababi ga sababi shi kuma sababin adalci daman sananne ne ko to sai zaman to kenan wanda ya ce ba ba adali bane ba iya da ilimi a yadda ilimi wanda ya dado a bisa ilimin wanda ya ce a adali ne illa an yaqula sahibu ta'dil ana a'lamu أن السبب الذي جرحه به قد زال وجرح به قد زال سيدي مثالي إلا أن يقول صاحب التعديل سيدي وان دي عدلت دوان الراوي يتي أنا أعلم نينا هسن أن السبب الذي جرح به سبب دا أكا جرحا شي أكا روننا دشي قد زال يتي وان سبب يغشي mun gane ko la'alla in iya aikata wani abu ya tuba kuma ya rawaito wannan hadis kenan wannan yanzu tuban shi da barin wannan aiki dai shi kenan yanzu ya gushe wannan sababi da aka jira hadda shi fa yu'khadhu bi hina'idhin bi ta'dil kenan a wannan lokaci sai ayi riko da fadan nabi wanda ya ta'dilin shi li'anna ma qalahu ziyadatu ilmin domin abin da ya faɗi wannan na baya daɗin ilimi ne a bisa wancan da ya ce a'a wane da'ifi ne dalili kaza da kaza sai ga wanda ya ce a wani adali ne domin ni na san abin da aka soke shi da shi ya riga ya huce ya bar kenan sabon wani ilimi ne ilimi ne da dadde a bisa wancan na farko alhalu thalithatu hali na uku an ya kuna ta'dilu mubahaman ya zamanto ta'dil kin wannan kawai an yi shi a boye ba a yi bayanin shi ba ba boye ba an ambace shi a dunkule ba kawai ta yi adilun ko sifkatun ko sabtun wa jarhul mufassaran shi kuma jarhi da aka zo sai aka yi tafsirin shi aka ce a da'ifi ne ko kazzabu ne dalili kaza da kaza da kaza da kaza aka yi tafsirin shi fa yi wa kaza bin jarhi li'anna ma'a qa'ilihi ziyadatu ilm kina a wannan lokaci sai ayi ruku hallo da jarh domin tare da wanda ya jarraha iya da dadi na ilimi alhalu rabi'atu hali na hudu an yakuna jarhu mubhama ya kasance jarh kinan shi ma an yi shi a dunkule wa ta'dil mufassaran shi kuma addalawa an yi ta a bayani an kawo bayaninta sababinta fayukhadhu bita'dil a wannan lokaci sai a yi ruko da addalawa li rujhanihi saboda rinjayi qala المؤلف رحمه الله وإلى هنا انتهى مقرر السنة الأولى الثانوية في المعاهد العلمية في المصطلح على يد مؤلفه محمد صالح العثيمين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتطيب الأوقات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تم القسم الأول ويتلوه القسم الثاني وأوله أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه نندا هكا يشي زوا نني قرشم مقرر karatu da aka sanya shi na shekara ta farko ta yan lise sanawiya a cikin ma'ahad makarantu na ilimi nam second nam sanawiya sec- nam sanawiya second amma shi ne lise martaba ta lise mukarrar sanatul ula second kenan a cikin makarantu na ilimi a mada ta mustalal hadis a bisa hannun malamin da yake karantar da ita wannan mada shine muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala kuma da godiya Allah ne wanda da shi ne ni'imomi kyawawan ayyuka suke cika kuma lokuta su yi daɗi sannan tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a bisa annabi muhammad haka nan amsa alayen shi ala aqilu ala aliyu ala jafar ala abbas wa ashabihi da sahabban shi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila midin da dukkan wanda suka biyo su suka bi tafarkin su da kyautatawa ya zuwa tashin ranar tashin kiyama anan kaso na farko na wannan littafi ya kare kuma kishi na bi- kaso na biyu zai biyo shi baya farkon shi shine kashe-kashen hadisi lura da wanda aka dangana shi ko aka raba shi zuwa gare shi والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تو الله سبحانه وتعالى نعم za a ɗauki mufassar kowanne daga ciki in- in ta'adili ya zo mufassar sai a aiki da shi domin akwai daɗin ilimi in wancan